بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة من السادة أولا لوكتي مع البركة a cikin wannan shiri mai albarka a nan gida mai albarka shine radio television tenere allah muke mu godiya da ya haɗa mu ya ƙara rayar da mu da rai da lafiya muka haɗe a cikin wannan shirin namu ba shirin wani abu ba sai babban lamari shine ko mu'jiza allah shine qur'anin allah maganar allah madaukakin sarki wanda a cikin shirin muke tunatar da junanmu inda harsunan muke kurakurai ko kuma yanayin yarenmu da ke dole sai mun yasa dole sai mun koyi larabcin mu gyara karatun alkur'ani mai girma Allah muke roko ya sa mu dace da yadda yake so kuma ya yarda da shi alkarkashin wannan shine Allah ya arta mu da samun halarta ɗaya daga cikin manyan malaman mu waɗanda Allah ya yi musu baiwa bangaren Qur'ani suna ba da gudunmuwarsu ta abin da Allah ya sanar da su shine shekhin mu malamin mu malam na kyan majiri Allah ya saka mai da alheri shine Abdul Malik Khamis wanda kuka sani imam masallacin Imam Malik malam muna daɗa maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam na tare da mu darsi na hudu kenan cikin wannan halkar ta zama da muke yi ta at-tartib da iko Allah mun ɗauko karatu kamar da kuka ji can kwancin baya sati biyun da suko ci ko uku farko mana ya yi mana shimfiɗa ga baki ɗaya sannan ya faɗa ya fara mana ta ɓangaren sanin asalin kalmomin larabci waɗanda da su ne aka haɗa alkur'ani mai girma to ya za mu furtata su don karatu mai tsayu da abin da ya shafi musulunci mu wannan yasa darsin mu ya shiga ɗaya biyu muka samu kamar biyu insha Allah ko na uku kenan yau da iko Allah dama mana ya yi mana mukaddama ko kuma ya gabatar mana cewa da iko Allah bayan wannan za mu darsi na musamman cikin abin da ya shafi kiran sallah shi ma kiran sallah tukuna sannan akwai darsi da zai zo na suratul fatiha da dama karatunmu in kuna tuna musamman wanda ke tare da mutum da muka fara zuwa yau ba abin da muka bada himma kan shi kamar karatun suratul fatiha kamar yadda kuka sani hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar duk wanda bai da suratul fatiha bai da sallah to dan haka mun maimaita muna maimaita shi yasa kun bayan suratul fatiha muna dan kakkama kadan kadan har inda muka tsaya dan haka malam zai ƙara dada mu ya maida mu akan asas inna dan haka yau darsin mu zai tashi akan kiran sallah yadda kuke jilla da nan mu ce yi tausai ne zuwa gare su don a ƙara tunatar da su yadda da yawa sun sa kansu ba tare da sun je sun bi ilimin haka ba Allah ya samu dace ba tare da dogon bayani ba malam zai yi mana bayani insha Allah wanda zai gamsar da mu akan haka in yi da yawon maskawar ma sallam yan banda sabu da irsabu ko irko ga kan da to lokaci wa kirgi ya ricar ku bai sai man kullu in radio telebiza albarkatu ban kanka tace ne dai irwan sijiro rakan sirgina sai at-tafsil wa karra irmi karfon gadi matano irde na yake ma irmi tilasan da ma larabci na cauda matkir ko ba a yadda da irko ne ruwa mare amir wafu kandi wajin ma gano irwan sijirora irna ir alfagai gufuna alfagai ra irlawa albarkato kakkini sharra alfagai burni abu iramu ir alfagai bai roka wani bai imam malik limamu imam jingare bai roka sigine imam malik a wani limamu alfaga mu waran gabai qur'ana do hara irko na no wa kana no irko ma albarka da mirse irko mi dumbo bandirse wadi sai alfaga irno no dama mirce wanda wa kan kula di a iman da ir wala halqa ago ara wa kan ane irge banda irma alqur'ana harfai bai wadin banda suratul fatiha ce wo kalihin zata yanga nokti dingare chayen wo kan limama ladan ya gobe ibobo irgo gama dindai ga kan chayen wo amma hatta yankan gobe irko dai mir bongo dabu irko mir yafum wadi se abo haya karra alfaga hun kuna irte hurufe wana dar se hin kawli hin zara hun kuna modi irko ba irko tun liman la danga chayo ngobo wadi se kalir ma hangana alfaga se irnga tawgayi irgo surata zariyat irdo sintini sintina irko ba irgo kokorga sube ga tuntuni wa insha Allah kalamu ne alfaga te irmute indora kulma gana irma hangan nan kirgo ma irgo te hanno irge yake ce kiga amir fahman da hal hatta no nan kamo irgo du hanna da tabbatar da sai Allah sai mu ce muku fal yatafaddal mashkur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Eh, kamar yadda muka sani eh, ayyuka waɗanda suke suna yawan maimaituwa ga musulmi shine kiran sallah da kuma yin sallah to ita sallah musamman suratul fatiha kamar yadda muka yi bayani da kuma kiran sallah masallatai suna da yawa ana kiran sallah to kurakuran da suke faruwa abubuwa ne da ya kamata a ce eh, na farko waɗansu ba koyo ne suke yi ba iyaka dai eh, mutumin da ya yi retret daga aikin gwamnati ba mun ce laifi ba ne mutum in ya yi retret ya yi aikin kiran sallah wasu na cewa a ba matsala ba ne ni an matsala mutum ya kare aikin kasa kuma ya dawo yana kokarin ya aikin Allah babu wani matsala ai kyakkyawan karko ake nema Eh, in ma mutum bai gyara farkon shi ba ya gyara karshen shi in kuma ya gyara farko kaga abun ya kara kyau kenan Eh, sannan kuma wasu suna yi amma ba tare da sun koya ba saboda kawai an ɗauki aikin addini duk wanda yake so yana shiga to shi yasa muke son yan uwa su maido hankalinsu game da su yi aiki nagari duk mai aiki yana fatan ya yi shi ya samu ladar shi gobe kiyama to shi ko aiki yana buƙatar sharuɗa guda biyu na farko in kana musulmi to kai aikin nan don Allah shi ake kira ikhlasi na biyu shine kai irin yadda Allah ya ce ayi ko yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ayi kakkai da ra'ayinka to babban abin mutar na farko shine tauhidi ya zama to kana musulmi to wannan mu Nijar babu mai kira sallah in ba musulmi ba to amma ikhlasi sune shine fikafiki na farko abin da suke kira almutaba'a dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine fikafiki na biyu kaga jirgi bai tashi sai yana da motar sai yana da fikafikai guda biyu ko ba haka ba to dan haka zamu fara da kiran sallah a gurguje shi kiran sallah ana kiran shi azan to afon mala har kuke shiga ciki na so yan uwa mu su ƙara gane kaɗan inda hali a bayyana mana menene alaƙar kiran sallar da suratul fatiha da kuka sa kuka so ku yi mana bayani a cikin wannan darsin namu saboda darsin na kur- karatun qur'ani ne na koyon qur'ani gyara qur'ani to menene alaƙa shi da a ce kiran sallah a cikin kamar makaranta eh na farko mun yi karatun haruffa to shi karatun haruffa ya shafi alkur'ani ya shafi mi ya shafi duk ma abinda yake da alaka da musulunci saboda da mai karatun tafsiri da mai karatun eh, hadisi da duk karatun da zaka yi yana da kyau ka san yadda ake faɗa haruffa kenan shi karatun haruffa karatu ne da ya shafi duk karatun da ke cikin addinin musulunci shari'a ce ba.
yawwa saboda ya za a yi a ce kai malami ne kuma kai karanta alkur'ani ba misali za ka ja aya ba daidai ba wajen tafsiri ka ce kuma kai mufassir ne alhali ko karatu na farko da ya fara a musulunci shine karanta alkur'ani iqra an ka ce ba annabi ba a fara da fassir ba tafsirin ce ma an kai inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana bayanin ma daga baya zai zo amma sai a iya karatun to mu ko yanzu karatun muke kokarin mu iya kuma mu iya- mu iya fassara kuma mu iya karatu ba ban sani ba ko A, haka ne.
bayanin ya abin nan sai shi sallar sallah shi kiran sallah saboda alaƙa shi da sallah muka kawo shi saboda sai an yi kiran sallah sannan ake zuwa masallaci a yi sallah ban sani ko an fahimta sannan yadda muke gyara karatun alƙur'anin mu mushkila ce da ta shafi al'umma muna da ladanai muna da limammai to ladan kuma tare da liman yake tafiya kenan bai yiwa a gyara tafiyar liman ba a gyara tafiyar ladan ba Eh.
Allah ya samu dace ma
to al'azan sunan shi azan ya an ce azan kiran sallah suka ce daga al'uzunu na shine kunne to amma matsalan mutanen mu hadda sunansa ba su iya faɗa ba sai su ce azan azan zaka ce wani ma har ya karatu larabci yana ganin shi ya waye dan jami'a amma azan yake cewa azan jam'i ne na al'uzunu ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أذان أكيد وباء جمع الحمزة نفت أن فهمتيني to shi wannan azankin wato wani lokaci muna da azan muna da iqama an gane ko iqama to iqama asalin ta sunanta iqama amma wani lokaci ita ma ana kira larabci ko a larabci eh sai da sallah sai da sallah sai da sallah wanda kuma azan kiran sallah kiran sallah to amma akwai wani lokaci saboda ɗalibai ne ke kawo wannan sai ka sai an kira kiran sallah da iqama duka da suna guda idan suka haɗi shi ne ake kira at-taghlib ka gani kamar yanzu zaka ji an ce al-isha'aini da larabci isha'i guda biyu ba ana nufin isha'i biyu ake yi ba da magriba da isha'i ina fata an fahimce ni to akwai hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim na abdullahi ibn mughaffal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa baina kulli adhanaini sala har ya maimaita wannan so uku sannan ya ce liman sha'a tsakanin adhanaini kaga dalibin da bai sani sai ce kiran sallah biyu to kenan tsakanin kiran sallah azhar da al'asr ake nufi a'a abinda ake nufi tsakanin wato kiran sallah da ta da iqama shine abin da ake nufi amma ce liman sha'a ba abun wanda yake wajibi ba to kaga abun wanda ya kamata a ce dalibin ilimi ya san shi mas'alar mu ta gaba kafin mu ci gaba cikin karatu ka dan fassara shine cewa wani lokaci aka fara kiran sallah a musulunci saboda mu cikin jahilci mu sai ka iske mun san abubuwa da dama a tarihin abubuwa amma kuma sai ka iske matsalar mu ba mu san asalin abuwa a musulunci wanda ya kamata mutum shi karanta a tarih al-islami da a tarih at-tashri' al-islami yana taimaka ma ɗalibin ilimi ya fahimci musulunci da kyau malamai suke cewa an fara kiran sallah ne a shekara ta farko bayan hijira kaga a makka kidan ba ba a kiran sallah ina fata an fahimce ni hadisi wanda yake na abdullahi ibn umar wanda ya zo cikin sahihul bukhari ya zo cikin sunan tirmidhi yana bada wannan labari cewa musulmi sun yi tunanin da ba kawai lokacin sallah ba kira ake yi ba suna dai kowa yana kirda don lokaci yadda ya yi sai ya zo to sai aka tattauna ya za a yi sai waɗansu daga cikin ce wato na tahid na kusan min na kusin nasara mu riƙi na kus karaurawa wannan ɗan soneri da ake cewa ko ring ringtone mu ɗauke shi wanda za mu rinka bugawa don saboda lokacin sallah ya zama to yayi waɗansu suka ce a'a na tahid buƙan min ƙarnin yahud an gane ko a riwaya ta imamu tirmidhi wa ta bukhari ce karnan min karnil yahud mu rike abin bisa kaho kenan irin na yahudawa an gane ko tun da kiristoci suke da karaurawa to sai wani sayyidina umar radiyallahu anhu yace ah ba za mu samu wani ya tashi mu yayi mana kiran sallah ba bai fi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mu bilal tashi kaje kai kiran sallah to daga nan sai aka sala bilal yayi kiran sallah daga nan aka fara kinan shekara ta farko ina fata ana fahimta ta to kaga sanin wannan yana daga cikin abin da zai taimaka cewa shekara ta farko ne aka fara malamai sun yi bayanin wannan wanda yake so ya duba cikin manya-manyan littattafan fiqh musamman al-majmu' na Imam an-Nawawi idan mutum ya duba zai ga wannan bayani sharhul muhaddab babban littafi ne na fiqh to Allah ta'ala alam alhamdulillah ne zai yawo mutkawar ma da darso irin yawal mafita irin cewa qur'ana ga da irin furu irin bayanai ra irko ko darara irin alfaga no dama amir beran da kokai hayakan himan da ir alqur'ana alfagai wala ir arsalama mu bai kan akul qur'ana ago ara jingar kayan da kansa jingar banda alaka da qur'ana da hankan himan da shari'a kullu amma halin furu wadira aina alfaga ha ifo ta alaka kan nan akan dirse la sabu wo gane in girce wanda girfon gani jingar jingar caya da suratul fata wani alaka da wani leso mai kirgo ce girbai wala irwan tijirana na ne yawla hurufa kirce larabci ne kullu hay kul kan ga arsalam tarara kalkan larabci ne gana fu dimmun wani larabci na harfai ga wani larabci na kaina mutumin da sai ga wana ga ma'ana baji wa kan hasarau kan gote ne wai burbugu wato borai baiki sintin za a silantara kullum irko a sintin da ya karo na cew burmu ce ci guwa na cew jina hannu ga cew fasara ga kalaka da ayarin faiza qara'na faiza qara'na fattabi qur'ana kala to baranta nan go kan irko ne summa summa alai summa inna alaina jam'ahu wa qur'ana kala to nan kane bayana bayano amargu margu da fahama irko ne inga kambara na go sintirin ibn bol tilasan da wani harfo qur'an harfe da qur'an ce mu tilkon zuman da ga yadanna to mu kuri yayo mu irbol bobe ya mu kin yano alfagai waragin fassara fassara hinna na buwani asifiku kulba ya asbayani kulba ya bu inga yano kata alfagai ko mir kan to wane inga no kati hankalse alfaga kan da sai hurufa jira waso din jingar tayana jingar banda alaka da shari'a zama bono hayego koi ere irgo gaba to wadi mu ane chayamo liman igicha ladan ga chano gadan liman muka liman ay mu ba mu kullu gudo chaw ko yanno kan gonda fahama shi ko ido da hay kullu amma min ladan wasu du ir borbobu ladan ay mu ika giddu inge bonno wade ne labu borbobu du inge bondai no kadai ladan kurara atilla saga asinda nan kago koy am wikra sambu warfo kan hambar kadadi goyi bar yawo da retar kam mu alfaka ne man sai talno din tere trad banda nim furo chaya da nigo nigo goy gomni no amma ni ma sai da bere to borna kan borbo go kanwa fadi sai alfaga ne famandi fokti chaya larabci na ga ingo nokti azan azan lodi mo anir musamman talibai kan gocho larabci na do da aslantara borbo bugne azan iga candi da za a neman tiyarno kalma a zan no kala kala aya ne wadin banda a nirfon gandi kan tilas irin faham azan azan do da iqama borfon gidan a fallon yawon ma'ana fallon alhalin kula daban-daban ne wo ne kayan diyan iqama inga no kayan diyan azan inga mo cayan no to wani gano kaina alfaga bayano kate kalin koy de jina mana shekarar da aka shekara ta ko alfaga ne fongan mu ala ga furo to agbo ra hay kulu in char irma asbabu ga wal jiro kan ayate dalilo da hankan na ate kan sai borbo go dirga hayewona e ago dalilo ra wato kan aslam tare da wato no chayan wasintin za aslam tare jir sintina hijra banda arsalama gare mu banda ki zurgo fatta ga koy habasha ye kayan banda wato no isin tingacha yiri sin tinanoa ati dalile modiriye hadisi sirera da wazi rawar ma dalile chayan mu masa sin tinda eh kale ta fadda to eh daga ciki abubuwan da suke da muhimmanci kiran sallah sallah asuba ana yin kiran sallah zaka iske kusan sai an yi na farko a yi na biyu da kuma kiran juma'a shi ma ana yin na farko sannan a yi na biyu to dukkan su akwai inda akwai dan sabani da yake saboda muna magana kan kiran sallah ya kamata mu kawo su shine shan as-salatu khairun min an-nawm za a yi shi kiran sallah ne na farko ko na biyu an gane ko to waɗannan wani mana har mace shiga wannan eh na so dazu da kwaci ka nuna mana asalin ga lokacin da aka har kiran sallah akwai kawo mana bayani sahabbai sun so a ce an yi irin kararrawa wasu ko busa har karshe manzo Allah ya ce ai kaza malam ko za ku tunatar da mu kamar nassin da ya nuna ga yadda ake kiran sallah ko ko kawai haka dai suka lissa a wannan duka za mu zo kan shi tun da za mu zo kan kiran sallah dama na so shi hadisai duka sun yi bayanin kiran sallah yadda za a yi shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma ɗaya daga cikin sahabbai da ya mafarkin kiran sallah hadisan suna na cikin sunan abi dawud da sauransu suna da yawa kwarai da gaske to kidan wannan darasi ne yana da alaka da fiqh kwarai dama za mu yi ishara ne zuwa gare shi kenan idan mutum ya duba dai misali ma dai cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd zai ga kiran sallah da nau'ukan shi da nasoshi da kuma irin sabanin da akwai wanda wani wani kiran sallah akwai yanci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so biyu sannan sai a yi shiru sannan kuma a dauka an gane ko to wannan shi ake kira at-tarjih wannan shi ma akwai shi duka na uku ne kiran sallah wanda dan takaitaccen lokaci ba zai bada dama a yi bayanin su ba illa dai abin da ke son da ce kiran sallah biyu a sallah asuba wanda ake yi na farko can cikin tsakiyar dare kafin keto alfijiri ko mu ce dai cikin dare wannan wasu suna mai as-salatu khairun minan nawm wasu kuma ba sa yi mishi to dama inda an kai sabani duka hujjar guda ce an gane ko an nuna za a yi as-salatu khairun minan nawm a kiran farko na sallar asuba to wasu sun ka dauki kiran farko shine wancan wanda ake farawa sannan a yi wanga na biyu wadda suka dauki a'a kiran farko wancan kafin lokacin asuba ne kinan wanga shine na farko na asuba to shi yasa kake jin waɗansu wurare ana samun saɓani kuma muna kira zuwa ga mutane idan mutane ba su saba ba to a karantar da su kafin a yi dan irin ga azumi in ka zo ka tafka a salati tun kiran sallah farko na bidibi a gobe sai ka hana bayin suhur na biyu kiran sallah na na juma'a zamanin sayyidina Usman aka fara kiran sallah na biyu a tsakiyar kasuwa saboda mutane su san lokacin sallah yayi to aka ci gaba da yin haka to waɗansu daga cikin malamai suna ganin wannan illar ta kau saboda yanzu muna da overlay kenan ba sai an yi ba waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin a'a tun adi daga an yi kuma shi wannan aikin na Uthman da cikin sunnatul khulafa ar-rashidin suna ganin za a iya ci gaba da yin shi an gane ko wallahu ta'ala alam alhamdulillah alfaga ta fayyarta ne yau chaye modo matkan asintin gasambuwa musamman jingarai nan kan gwanda cayan jingar kwallon kano amma a gabare caye hinka gafe ya wala asuba wada kan ne gama ita cayen sintina da cayen hinka ta burfon gite as-salatu da sintina afoyan mu gite ihin kanta to hal alfaga furu wani rano aina sai da gini sai a mitfon gan da banda sanno ka sai masana su ciyayin wasu tinga sai da a tabbatar da su kan hadisai ga babu musanno ga babu wanda kan ciyayin kala kala kada za su tinga kala gwaro maska goda sahablo hindiri a maska ibica da yarko biya ne tabbatar ne to a ne ya daga kawo daga dirko ba amma sun wakil da sun tinda yin wakti irin fahim fayin kawo kan gwamnati asuba jingar caye na ido da jumma wani burfon ga tai as-salatu za sintine burfon ga tai in kata sintine wani ne aslo ci na rano sai ko da yawa sai goga tino in bore tunan diga in so da sai hal al-fijro goto to no din don ma burfon goda as-salatu ga bore fongandi mutun din ne burfon mo sida a gin sura hala ihin kata daidai lokacin mutum no din na misali ga yawla mai hora nigdi borfowan kan mutum zadi hinai isa ce walima ce zadi hinai kan dokuto di mai borkul siye mu warin wa kaddai alfijirun fata dalila ga kayi da hauka wadin bo zama san bo go ne kirna ta mai hawo bo wadi yanzu ifo ta aslo ifo sai no igo go ne ta akan kaina kal jumma lokuto jumma lokuto aslo lokuto fallon no za jumma lokuto to imta kala to umar yan bin khattab yan wate ikarite hinka goitere sai da borkayen go habaira jin tontol chayan fu ifo sai da cincin do wanne no an faga ba a ne gir fahamandi halin fur chayan wo cincin mora matka an faga go da ladan ai imani ma hagoida
zamanin sayyidina usman ne aka kara nabi o usman wana no ir tontol manta umar bin khattab wana dinyana yana umar bin khattab insha Allah mana To, yanzu sai mu ɗauki kiran sallah a gurguje, mu ɗan yi bayanin shi kafin mu shiga cikin fatiha. Kiran sallah za mu ɗan ɗauki kurakuran da ke ciki. Kaga muna da na farko Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu wannan alif maddu tabi'i ne ba a jin shi fiye da biyu saboda ba alhamza ce ta zo bayan shi ba. Amma in za a tsaya zai kuma kamar abin da suke kira wato abin nan maddul aridu lissukun to nan ana ejin shi har shida kidan kamar sai gwanda shida to na farko waɗansu daga ciki suna cewa kamar aja Allahu akbar yana yiwuwa to amma in ba nasi a akwai ba wannan maddul tabi'i ba za a ja shahida biyu ba shi yasa waɗanda suke cewa ana jin shi haka nan ko haka ne Bilal ya kiran sallah ya ja Allahu din nan to ana buƙatar dole sai sun kawo dalili to kuskure na farko akwai masu cewa allafu su mai da ha'un fa'un kaga allafu shine wanda ya sha kwana kaga ka mai da Allah ya sha kwana an gane ko da galassa ina fata an fahimci ya luffu ya sha kwana allafu wannan kamar cikin magana suruf da muka ce wajen fa'un wasu na mai da hausawa su mai da ta ha hura yawwa hura na allahu eh su ce wace allahu to wannan kuskure ne babba ba a ce Allahu Allahu akbar to wajen akbar nan wasu suna mai da kafin gairun saboda dama kusan mafitar su guda ita kafin tana saman halshe ita ko gairun tana cikin makoshi sama to da yake mafitar su ta yi kusa sai ka ce Allahu akbar akbar akbar ba akbar bane akbar an gane ko na gaba ita alhamzan na a ce to wani sai ka iskiya mai da ta ya'un Allahu yakbar yak na fata an fahimta Allah ba yak bane to Allahu akbar shi ma akbar wasu suna ma kafin fatha su ce Allahu akbar wasu su yi mata kasra Allahu akbar wasu kuma su yi mata damma Allahu akbar duk wanda kuskure ne kafin kin nan sukuni ne gare ta ak ak ak to Allahu akbar barkin nan ba'un ne ra'un tana da sukuni to nan ba a barin harshe ya je can sama mun taɓa bayani ra'un in aka bar harshe ya dangane da saman baki to kuskure ake samu sai shi mai maitu sai kuma ce Allahu akbar bar an gane ko saboda an bar harshe ya ce can sama sannan kuma wasu na ƙara alif ce Allahu akbar babu wannan alif Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah shi ashhadu eh haka ke shiga tamanan daidai muna jin malaman mu da yawa suna fassara mana cewa muna jin an maida Allah kamar fassara ta ganga ko makabarta.
To, yaya yake koma harfin da larabci ya koma ganga ko makabarta?
Eh to, kamar akabar din nan suna ganin da kamar kabra ne, kabra ita ce ganga. An gane ko? To, wajen mutum ya saki kenan ko?
Yawwa.
Maimakon ak.
Ak sai ce akabar. An gane ko? To, kabra ita ce ganga wadda ake kiɗi da ita.
Sai makabartar.
eh to shi makabarta ban san ban san abin gaba akbar akbar to nan ba ba yana dukan makabarta yana dukan dukan kamar abin nan kamar sa saka mutum cikin kabari eh sun ba amata hu fa akbara ba yana nufin makabarta ba in an ce akbar ya shahi da can wajen girma da makabarta yawwa Allah ya kyauta Allah ya kyauta amin alfagai yawal maskawar ma kaina alfaga sun da Allahu أكبر يا أول ما كان سورة الفاتحة سوى بسنتين دا كلمة كلمة كلمة دا سو كله نيو شاي مودا الفقا سنتين دا إرسي حتى ينعي أنا ذات سنتين حدر قاعد سو إرما حتى كا مولوكتي الله دو الله can da mu kan bayan mu kulla da ne mutum kali ga an gada ku ina ga har rage kunna ya ce waje Allah dan jin dadin ta Allah iga ce ni alfaga sallan sai daidai can ne modin alfaga goga ta amma ka'ida ra can ne modin sino warakan sun tinga ta yi da sahabbai roka sigiri bilal iman duwa ganan kai iman igo can ne modin te Allahu alama na alfaga alama ne sai dalilu gonu mu kan iduwa ga ibi can di to alfaga igihin gaban ganda islam sai ma hantinodi nan kulka ko mayo goci iga can di can diyan kai nano wakan wata judora Allah Allah ya wala maliki nodi canjen kaina Allahu akbar min in kujin wadi sai hatta yasi tunano Allahu do irma hansi wato din kada akbar za su tira alfaka taran kafu no kan gonodi za kan kafun ingan da ghainun ifatte mai do smoro karrani fata kafu no gobe ni ghainun mo gobin dora wani sai barfon gaye ti ki ne wani mu ya danganta eh sadefan di wani ir borai ir labora ci ne ago ira borai kan foyan ga gain kafu ne ta gainun Allahu akbar aga wala borasi bai dai hankan gono din gogo mila gainun ne gogo ci wani ya ai gidan ya sidirin ya wato kirbo ni je daga to ir kura la tamo da dai no yauno da ir ko ba hanniga dona kabbai an kago ne wadi wa din te sai dim te jifo din go qur'an te wura ni go talib kongo te te wala arabti ni hambara handu iddo fo banda ne mo faham ir mon go gudu arusu wala borkan di hin suru gala dan tarate bi bisa mana wannan bainal kautain na tuna wani da muka zauna lokacin karatu Nigeria inda muke karatu ladanin masallacin wai kai ba ko in ka zo haka ce ganin ina me yake hudi sauki kai shekara da haka ce dama dama kai dalibi wai karatu kake in kai sa'a cikin wata shida ka gane me yake amma babban illar malam mun kasa samu wanda ke da hakurin zama ladanci kuma irin shi idan ma ai haka ne al'amuran rayuwa suke wanda bai iya ba shi ya hasu ya dauki wuri wanda ya iya kuma bai bai son yayi aiki haka shi dan yake wasa da mutane to wane ingano illa to wadi sai alfaga ka sai Allahu akbar do ngono borbogo gayeti aga bar barkansa bai wato ne afoyen mu akno ina haudu sukun afoyen gayeti fataha aka bar hatta yanno eh wadin banda kala bayano ka alfaga tonto ay na fo ay fongo har hinka kirma alfaga gene borfoyen gane Allahu wo irko wo dondon no yadno alfaga gi fasara matanaga tegite dondon ane yaadu no kelma ɗin ɗi tontogaga non foy ɗi tontogaga te akbar aga tonto a fassarage yawola han kan ga jinde buti kanga kaatigumo o paaler yawol donda yankiga karga tunandi e non fo mo irgama alfaga gene aga ye yawol han kan han kiji fiji yawol saare alhaari ngumo harfo da bare kofo nda hankaga hima to hatta yano new inda aka yaadino ba undo mo ima candi da ba aka ba sai bananta mo alfaka kan da ra'un kan gom akbar dina hau iga kaya bo malam nan ba ku yi faɗa mana in za a wuce domin wajen tsayawa ko kace za mu zo kashi ai yanzu na mun ka tsaya to ne wa alfaka ta fitar ne sai kai ya modo ne mutune akbar abawu mo harfu no ki ga hau wani no alfaka fasarar sai kalir mu hangar mutunta ne wa iphone gudo kan dig bito matni ne disi ne akbar Allahu akbar dikin no matni irga ma alfuga do insha Allah idan muka zo wajen akbar muka ce kamar sawa a cikin kabari akbar kuma kiran kamar mutum ya ce Allah ya yi kura akbar ag akbar akbar kamar Allah ya kura kenan
harfu gona kan murfo ngane akbar ne yo irko kusano hayo kulu fa go fongo sintine allahu nigine gada ima hayati akbar zigara akbar kula agoga irko ye ta haifu sai wallahi a sinawa mana da kun tura da mu hadarin zama ladanci a to da yanzu dai abi abin da lokaci zai bayar to mu sai wala saboda abubuwa ne ai yanzu duk bayanan da muka yi muna faɗin abin da mutum yake faɗa wanda ba daidai ba ai bayanin hatsarin abu- abubuwan ne haka ne kun san da yawa malaman wajen ba da sallah idan an zo ba liman ina liman ma dai ta zama mai tilas ne da an ce shiga shiga kowa na tsoron shiga shiga to ladan ne an ɗauka kamar dai da an zo a ce ba matsala Mm, Eh.
haka balle ta fada Allahu akbar Allahu akbar idan za a haɗi dama Allahu akbaru ne to amma ga ka'idar larabci za a tsaya akan sukuni to in ka ce Allahu akbar ka tsaya akan sukuni amma idan za ka haɗa Allahu akbar Allahu akbar saboda ra'un din za ta tashi tunda za a haɗa ta da wani abu an gane ko shine abinda mun kai bayani to
sai abu na gaba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah eh afwan mana in in afwan bainal qausain kamar muna jin malamai na duniya ah, ana sa larabawa suna kira Allah suna ja da abuna shi ne nake maka a yi maka nake maka zancen nafsi ne eh su malaman asar cewa suka yi jan na farko a larabci a ilmanci babu shi ka gane ko na biyu nafsi na ja in an ce bilali ya yi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka to shi ne ake neman nafsi ina fata an fahimce ni ba za mu kafa hujja ba da lar- larabawa misali ina fata an fahimce ni su cewa sun kai sanadin shi to yanzu inda abin yake da matsala zamanin bilal babu abin dauka a rubuce ga yadda yake ina fata an fahimci shi yasa wannan mas'ala din tana da abin da na dan yi ishara ne gare ta saboda ɗaliban ilimi eh su rinka sanin irin waɗannan mas'aloli eh, mu ko na kasa kan mu yi dalili cewa a dan balarabe yayi ai shi yasa mun ka ce mai su in ya kawo dalili ai magana ta ƙare to ban sani ba ina ganin ai ai bayanan suna abin nan sai an yi mana gwari gwari da ne da yan uwa Eh, haka.
dalibai ne na kasa a haka a haka Allah ya samu dace amin amin Mm.
ashhadu an la ilaha illallah kuskuren da ke cikin shi na farko akwai masu mai da shinun sinun wannan mun yi bayanin shi musamman wajen hillani da wajen zabarmawa zaka ji mutum ya ce ashadu ashadu ashadu wani kuma zai ce ashahadu yayi ma shinun shadda shi kuma wannan zaka iske wajen Hausa ake samun shi ba ashahadu bane ashhadu
kai yayi yawa yawa ashhadu ba a yi mai shadda in ka ce asha shadda ce kai Eh.
in ka ce ash sukuni ne kai Mm. shadda da su- min ha nan ne bambanci Eh, shadda da su kuyi eh ga wanda yake ya irin rubutu na ga.
misali ashhadu an la ilaha illallah ba a ta ashhadu aja a'a ashhadu an la ilaha illallah kuma ba a ta an la saboda nunun ta an rubuce amma nunun in ta haɗu da lamun lamun take komawa wannan shi ake kira al-idgham bi ghairi hunna ashhadu an la ilaha to na Allah ilaha ba a cewa Allah ilaha akwai masu mai da Allah ha ha an gane ko ashhadu an la ilaha il sannan su ce ilalla akwai masu cewa ilalla ashhadu an la ilaha illallah an gane ko ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu mun yi bayanin shi anna shadda muhammadar rasulullah ba a cewa muhammadan saboda nan ma nunin ce ta tanwini ta zo bayan ra'un sai zamanto idgham bi ghairi wunna ashhadu anna muhammadar rasulullah to ana muhammadur rasul ba ta muhammadur rasulullah saboda anna muhammadan an gane ko shi anna abinda zai zo bayan wato anna da inna zai zamanto mansubi ne inna allaha ba ta inna allahu ko inna lahi inna allahi ashhadu anna muhammadar rasulullah to eh, rasulullah rasulullah akwai masu cewa rasulallah an gane ko to shi wannan da yawa daga cikin malamai zai cewa ba a ce ashhadu anna muhammadan muhammadar rasulallah amma wasu daga cikin malamai suka ce a cikin yaren larabci akwai wasu kabila wanda suna mata haka nan in ma mutum ya faɗa kamar Sheikh Ibn Uthaymeen shi ya ce kan wannan amma dai abin da yake a larabci eh, zahiri shine ashhadu anna muhammadar rasulullah masha Allah alhamdulillah alfaga sosai sai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to wane ifuk ta hatta mu kai irbor bobo gaci mun gano yawon makawar ma alfaga na bangane ashhadu za sintine ashhadu ashhadu sukun gona hauyan korba kan yi a sai ash aban amma borbo ga gaban da kalamin ya shadda ash shadda asha asha Asha.
Oh, Mm.
yani ash kula am shada shadda fata ga abu a sai shadda ruwa to wani wo hatta yana kan irla dan bo bugo ga ce wani banda kalifu asha ashhadu alla ilaha illallah daidai ina ne ma Allah ilaha alla ilaha Mm.
ya wala hausicin da hausicin ne ga yi Mm.
shi ne yanno dai kan tontan yanno kan gote irki nara a si larabci nara wadda sai dole nono goro la dan wala alfaga kan gin condi cayen mat kai gibor condi alifin bawon da qur'ana ya dino cayen ne zaman ta da hatte mo gono ashhadu an la ilaha illa allah asinu la ashhadu anna muhammadan ashhadu irnate banda manti ashaha asha asinu ashhadu alla ashhadu anna anna ne wa an igagayi dole no manti kawai ma karbi bisa ashhadu anna muhammadar nima kayyan kayyan aido dole in kano din kaina muhammadar ne wa burbubu ne ma idla dan ne muhammadur burfu muhammadun amma goko am ko rasulullah Rasulullah rasulullah ashhadu anna to muhammadar rasulullah burfu gane rasulullah Eh, to wannan wasu daga cikin malamai ibnu Uthaymeen ya ce cewa babu matsala nima Eh, ɗaya daga alfaga cikin malamai amma dai ban da shi Ba, ban mu kul ban- alfagai.
ban taɓa jin wani alfaga ne wala gente isbara kala alfaga follo kan ko korbondo alfaga ko ma suja ma yafa kansu usamin waran ma dalil bayan ma kul fahamaido iga iga sanni sambu ga sai hujja ingi hino an gode dina ashhadu an la ilaha illa allah ha bananta da asinta oh cin domo dangai wudun boy imam baya da wannan rasulullah to hatta yamo dai ashhadu anna muhammadur wadun nasino muhammadar rasulullah kalbarata wadun bonno alfaga kai sai kal tottono to sai hayya ala sala hayya ala sala nan hayya ha karami ne ba ta hayya hayya sannan ala sala as-sala sadun ne ba sinun bane in ka ce hayya kuskure ne hayya shine daidai ala sala as-sala ba ta ala sala domin sadun daban mun yi bayanin wannan cikin karatu sinun daban in ka ce hayya ala sala mutane ku zo zuwa ga sallah in ka ce hayya ala sala sala sala to ko ka ce mutane su zo zuwa ga wato kamar kwando sallah domin sallah da larabci shine kwando ko hayya ala sallah kuma su hayya ala sallah ku zo zuwa kwando hayya ala sallah ko ku zo zuwa ga wurin shakatawa a muri a tasliya ke Allah ya sa mu gyara Amin, Sa mu amin.
dajiya wannan musamman lada wannan mu da ke kira haka Allah ka shirya mu Allah ka ba mu ikon bin karantarwar manzo sallallahu sallallahu alaihi alaihi wa alihi wasallam wasallam faka ta tsamir sai da hayya ala sala nodi hayya do zatin tine ha'un no alfakan ce sai iddar su bananta dirra kan bisa ha'un mun gana fata kan rabbin dirana hauno kan ga ka nodi no a tunyan wo kalamai ga an fata amma borai go ga samu da habero kan ga ka ganna na fata hayya hayya la sala wani hatta yanno ha'un abun da shadda mu hayya nodin mu kai yan bobasino ai ga alfaga ha ga kawo da musanna hayya ni ma ce da ha'un nan bisa kalji ne sala sa sadu man ta hayya la sala din ne sala sannifono lin fasar man ta jingariya hayya wani dungunin irsu alo jawabu rama ina arsala mai ha ifo ta fassara burbo ba sabai kan dai haka shiri a yi wani sannai dai fundu ba ka sanai sannu wa su mo ir wani hada fora manufa ai gabai ai gabai nimci din su bai mo ni gini hina sai dinga ba amma ni bai ni su bai ne ai su bai nin fulan dam ir ko mirfa man to ne wo sala alfaga na fassara sai ya warbore muka imka koi ifoga e faniye ga killeyde walleyda kange iɓe jinayda walla hay fof kiiɓe jinayda nema borem kaago koyaga bawi ine irko ma ce gogo bore encouragé im kaago koye irkoye moiraɗo gomniɗo to newo woni borem ka koye cillara walla borem ka koye nan kanga fulanzam ga fulanzamay nongu wurin shakatawa o ima haw faaru a faade ndimo an bini wawi wone mi wara mbiya hasaro kan wote irla tan e mayera woni mono bor fo kansu baya gone e karim ko irko mirkanda manam daidai nan na tuna cewa wajen hayya in muna jin ladanai su ma sai su daɗe a kan su tsaya hayya
shine muka ce ai da kaji abin da mu karanta da shi ba kiran kuskure na da zaran ka ji ba mu kawo abu ba mun ka ce ba biyu bane ko mun ce ya akwai irin shi kaza to Eh, duk wanda ba shi ba haka ne bil mafhum kuskure na cikin na ce muku darasin mu da ƴan uwanmu sai an yi wani gwara eh haka kuskure na duk abin da ba mu kawo shi ba akan cewa akwai kala biyu to kidan wanda duk zai yi sai zaman to babu ne dalili akan shi sai in ya kawo dalili akan shi Allah akbar to Allah ya samu dace amin hayya ala al-falah hayya alal falah shi ma hayya mun yi bayani kan shi alal falah falah shi al falah ha karamina shi ku harafi inda za a tsaya daidai inda ya tsaya mun ka ce daidai nan da ake jin mafita shi hayya alal falah to wasu sai su maida shi hwa su ce hayya alal falah wasu kuma su ce hayya alal falah Mm.
to fala dai babu babu fa cikin larabci Mm. amma in ka ce hayya alal fala ka gane ko ka ce mu zo zuwa cikin daji babban daji alfalatu shine kunkurmin daji in ji malaman zaure irko mai kanda ya wani kauran ma hayya alal fa- hayya irin tesin tinai shi yan wa hayya ala sa- ala sara ne mu hayya alal eh, falah to za su tunai ina sun tuna fassara kala alal falah ne wo ha'un nun ma alfaga na cauda to irin ladan ce dai igine hayya hayya alal falah ima ha'un bambata jindau cindo su babu ya hawo no woni fala ikata bono to hadde ni ne fala ya cine ni ne irmu ka koi saji berira alhal larabci ne cintumo waka wakoi bonka ne ga Mm, ku zo zuwa ga tsira bonka ne halla sai ga wani janga ci yan hanna an bar mai mun tiyadin mono dole irla dangai da ira alfaga kan ma na dangai ga imala dangai fonganni wani no agwa har babbata ra kan borkin da jahilai jingare da gidi kan alfaga wo a sandan da za malan na suna bainal qausain wannan suna gan duk malamin da ke masallaci sai ya canza wajen ladani 20 da ya fara dan nuna musu sai su ce malamin nan na da tsanani eh to saboda ba aikin suke son su yi ba suna son su yi aiki da son ransu ne wannan aiki kasashen mu sai dai hakuri ma Allah Eh, aikin addini an dauke shi ba bukatar wani karatu haka kawai dai Kowa abin- musulmi ne.
eh, abin da kaga dama shine za ka yi ai shine bata mana musulunci musuluncin gado muke yi ba na ilimi ba su tura su ga mu- musuluncin ilimi mu kuma musuluncin gado ne muke yi mafi yawanci Allah shi ya mu amin amin wannan ke na hayya lil farah to sai akwai ab- a- shi Allahu akbar Allahu akbar mun yi magana kan shi da la ilaha illallah shi la ilaha illallah wannan in kaga dama zaka ja shi biyu in kaga dama zaka ja shi hudu in kaga dama zaka ja shi shidda malamai sun nuna ana jan shi kamar ka ce da wanda ya ce la ilaha illallah da wanda ya ce la ilaha illallah da wanda ya ce la ilaha illallah duka ana mishi Ta- ina fata an fahimci daidai wajen hayya alal fala
shi wannan za mu ji kashi Shi ne Za- kuke za- yi.
za mu ji a'a la ilaha to an gane ko shine ni bayani okay na Shi dauka wancan- jan da kuke magana eh ja Hayya na alal- la ilaha ni ce To.
eh shi hayya alal falah ban zo kan shi ba to to to to kenan nan ko ƙara maimaita mana afwan la ilaha illallah ana jan la din nan biyu ko a ja shi hudu ko a ja shi shidda ka ce la ilaha illallah ko kuma la ilaha illallah ko kuma la ilaha illallah
kalabaranta hayya alal falah banda kala la ilaha illa allah to no dinu alfaga ne fahman kan can diyan mo kan te zatin kala la la din can diyan kala kala ya wal muska go qur'an tora din mama can di can diyan kaina sintine wana kamar tuyi second jesu wannan maliki wana Mm.
ya wala walamu ma can di bindora wana kan aman- abisi ihinka amanto igu Mm, kamar third second yaadi mono kadi banata fiiji hindi kamar candi kala third second.
six second yawwa yaadi eh o inni ga candi kena woneno iga ba niyo kala banata la To.
ilaha illallah yanzu a ƙarshe akwai abu biyu na farko kiran sallah na asuba yana da as-salatu khairun minan nawm to da yawan mutane suna cewa as-salatu hairun nan wajen Hausawa hairun na aka cewa Eh, wajen kuma zabarmawa da hillani kairun minan nawm saboda su babu khawa sai dai ka al-kairu wato wannan kuma problem amma ko wajen karawa su ma al-kairu suke cewa salatu kairun kake cewa ana cewa abu na gaba sai cikin iqama wadda ana cewa wato Allahu akbar Allahu akbar mun yi bayanin wannan cikin kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah wannan duba abin nan qad qamati salatu qad qamati salah to nan qad zaka ji wasu mai da shi kafin su ce kada qamati salatu kada qamati salatu qani qad qamati salatu qad qamati salah sannan na farko an ce qad qamatis salatu in za a hada sai a ce qad qamatis salah ba a ce qad qamatis salatu kuma kuma ba a ce qad qamatis salatu qad qamatis salah an gane ko kenan na farko qad qamatis salatu qad qamatis salah shikenan sai ka tsaya amma ba a ce qad qamati wato salati an gane ko kuma ba a cewa kad qamatis salatu kad qamatis salatu a tsaya ko kuma a ce kad qamatis salatu kad qamatis salat Mm-mm. ba za a yi shi ba wannan duka kurakurai ne.
Allah fahimta da mu Amin.
wala kala bananta ka alfuganir fongandi jingare zatin sene sanno kirte asba kan ita hayya as-salat ay as-salatu khairun min an-nawm irna ciyan ido irci ne ra yawo da hausa kai do hare kha'un nibdi igaite ifulin Aha.
hayya As-salatu khairun- khairun.
khairun ti hairu ya wala kha kan sino ki nadira ir ki nadira kula ga hairu hairu to dole mu no karra ima ima ti harfo ima ci maska go larabci da warga tila salli am ya kha man tare mana ga barmai ya du mu no kala ir burcin do ya wala zarmai da hankali mu yadin kan je mu ka kha'un idayati kafun as-salatu kaylu kaylu kafin ni ga yace wani hatta no kan dole illa dan mai mahagoida da an kan gihmu yadi kalamu eh, iqama do dinga kayan dodo yika Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kalimtu qad qamati as-salat qad qamati as-salatu to dole ne ma borfo ngane kade kade man ti qadi kafu kofin kan gono da iga yafi kafu wani alfaga ci kan irla dana irma hagoi da nango kodi wadin banda kala tuwodo Mm.
qad qamatu salatu da di- dingo bisano Mm.
din kai dingo kai qad qamati salah Mm.
qad qamati salah dingo bismo bin tuwono gono qad qamatu salatu qad qamati salah Mm.
to da barfumo a gane qad hatta yamo qad qamatu salatu qad qamatu salat Mm.
a wani ana hasara Mm.
kada kamati salatu kada kamati salatu Mm.
wani lokaci Eh, wannan wani sai ya buga shi Oh.
saboda wasalin yake kallo ba to wani yandai har yana kan dole kan dai dingwar ladan alfaga ladan do alfaga bayan kulmo irko in kamara nigi da alfakan qur'ana alfagun nigi da agwanu chayan ya da mona agwanu dingar kayandiya irko mirwa fakani mana waɗannan ne muka samu to yanzu waɗanda muka samu kuma lokaci ya ƙure sai Eh.
fatiha Eh, amma ma'ana ina ga sai dai mu yi shi darsi guda Eh.
ko saboda kamar ban sani ba lokaci ya ƙure eh To.
lokaci ya kure To, babu yanzu matsala.
in son samu mana a ɗauko mana alfazin kiran sallah eh yanzu muna iya mu dan bada misali ga kiran sallah da kuma iqama yadda kamar abin nan waɗansu suna ganin eh, sauti domin lokacin da aka ce a sala wanga bilal domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daga cikin dalilai shine fa innahu an damin ka sautan sai ah, Abdullahi wanda ya yi mafarkin aka ce je ga ma Bilal sai Bilal ya eh, abin da ya karanta mishi shi sai aka faɗi dalilin da yasa aka zaɓi Bilal an damin ka sautan ya fi ka sauti to eh, ana son ladan ya zamanto mai sauti mai kyau mai murya mai kyau kuma ya yanka yin kiran sallah cikin lokaci eh, in dai musamman ya zamanto mutum na dai mai kula da lokaci to bari mu fara da kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar an in za a tsaya sai mu tafi mun ce in mutum ya faɗi wannan eh, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so hudu sai shiru sai yi shiru an gane ko sai ka ji eh, abin nan ya yi shi a asirce sannan ya bayyana ya ya ce gwada Sannan ya ƙara wani daga murya. ya yawwa dan samu kalce sai banda to wannan akwai shi kawar su ɗauki kamar jahilci ne ko wani abu eh, ina yanzu fata nan wajen mun an daina yi eh amma dai akwai shi kan mutum yayi inkari Eh, ashhadu an la ilaha illa Allah nan za a ja shi ya halatta saboda maddu al-arid lis-sukun ne ana jin shi har shidda ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله nan wajen lamun ƙarshe mun ce ana iya jan shi biyu ko hudu ko abin nan eh, shida duk inda ya zo ashhadu an la ilaha kira in ka ga dama ka ce ashhadu an la ilaha illallah ko kuma ka ce ashhadu an la ilaha illallah ko kuma ka ce ashhadu an la ilaha illallah kenan duk inda la din nan ilaha take hukuncin ta guda ne masha Allah Allah sai abu na ƙarshe game da iqama ita ko Allah Allah afwan har mun ce shiga iqama wajen hayya alal falah shi ma duk ɗan shi ne maddul aridun lissukuni maddul aridun lissukun hayya ala salam hayya ala falah ya dace a jashi shidda maddu al arid lissukun
ta iqama إقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر كوكما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله masha Allah an gane ko eh ikama kuma akwai wadanto wata ikama wadda adda biyu wanda ba irin wannan ba ko biyu ake yi to wani in ya ji ta sai ce wannan ai kiran sallah ne a ita ma akwai ta masha Allah, ta eh tabbata.
musamman ga gabacin duniya in ka ce wajen su indiya da ina da ina duk ita ce suke yi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala al falah hayya ala salat hayya ala salat hayya ala al falah hayya ala al falah qad qamat as salatu qad qamat as salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah To, bibi to wani in ya je bako ga wuri Eh, wannan na- ya ce kai An kawo ta wani ba.
sabon addini ya dama an ce karshen duniya ba a komai Allah ya samu dace ba An gane ko?
Allah biya Allah ba da ladar haka mana abu dai da ban jiya ba ko kuma zan so mu tunatar da juna cewa muna jin nan wajajen mu wani lokaci wajen qada qamati salatu wasu na cewa su guda suke wadi wasu su shi na ni ce maka ai akwai mai biyu akwai mai guda shi kad qamatu salatu ko min za a yi su guda wala Eh, ya yawa.
zo na a yi su biyu wasu su yi su yawo shi wannan akwai shi to ma eh irkon bana na gwamni an yi wani lokaci irto kusan bananta lokacin su wasu irin furuf suratul fatihara wani sai irin bihim surun da wani kaddai irko ne arzikan lil da ba ku nai da bani sai mana kan goka alfaga ga ta yi suratul fatiha insha Allah wani sai eh, halar gaban a kulu alfaga nirfon gandi irin sautu ya wala matno iga te da waran ma ciya yan wa maka alfan chauda ya no iqama wa ante irse kala banan tamo ya wala nan fo kayan da yamo nan go gona kai iga sura iga kayan da ke hinka hinka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ne hara irfata ma din koy ya wala inda hare da shin da cin cin da yin ma ya da ne ke burkan koy no de kula mamaki wannan sai ne ba cauyan cauyan aslam tarai cauyan yawul mathematics no ayo mathematics le ci warati shema kul kifu ni di resultat follow ma hadde sunna caunon ce ni cauni jar ni cauya hare ni ko ya hare ni a follow ne ka gaga kadde ni du igci ni mo aslo hayi ki bor hindono li ta joli bo wala follow wadi sai ko mir waf kandi irto e mi somo wane wo bananta kan kiran jingar cayen hinnono irna te jingar cayango ma har ban batuna aslan tarara han fo ha alfaga kan da sai daraja da albarka kon gola dan ai sai da an kan yi ya di mono maskan a wani tina ga tinda maskan liman bobu ga humbur liman tarai ya di mono la dan ai hima ga humbur bor kan ga bondo mo wallahi an bai han kaga bawo furgate irko mirwa afkani e mi sango balantane wa kairdu irko ma albarka dan ai sai bor kul kan da kam dan ai sai e mi sango to aslan mai do da tenere bora kulu bor kul kan wadani ya hanno jin bo- jina ma koy da jina an bori irko ma bina an sirko ma tabbatar da gwamnati ba irko mer kul halasi bor kul kan su bayar sai gwamnati bor kul kan nan kul kago ya irko da borno kan ga kanda ma kanda da kanda irko ni ma safara assalamu alaikum irko mer tabbatar da qur'ana bon da wani goyo irko mer tabbatar da sunna bon irko mer tabbatar da sunna bon wani halar gabanin sai mino kan bisa ifon ga dora sai di irko bai na internaferi man ta ikul sai mo kadai sai ma handuhin zai wo kan zankai dukkan maski gaba to da yake bai aikeri ai goga zankai ka ir goga chaudai amma aiki ka'ida bambat fallon of it war kul kansu ba in yi izo goko amskan da ido zanka kansu ma zan ni gane go zanka kan a te a stusu yan ai mo gabara ga bisu ba an dunya kulo to wadin dugo ir sine kaldan yan mu gayi ya hare wa kan mo gabai a iza a izo ir izno to wadin dumnar koida wadda sai nan gogo fere ka ide an gona da an kaga bana izo cewo da wani gwara ya to da irko ba da ce wala anirte da irko ba ba bayani ɗanye da yan uwa kun ji karshe ina tunatar cewa magana vakas da ta zo sanadiyar da vakas dai mun bude intana a wajena da yara ke zama komai wajen su wajen mu ne a ka'ida gudanarsa shine duk wanda ya san ɗan shi ba a taɓa shi ɗa ne mai marajin magana kuma mai shekana sosai sannan kuma ya ce ya sa mana ka'ida shi ɗan shi ba a bugun shi ko wani abu to kan ma ya zo wajen mu mu ba mu karɓar irin waɗannan yara yaran da ka san ɗan kaɗan mu ne mu ma namu naka ne su muka yadda ka kawo mana insha Allah muna roƙon Allah in ka zo ka ka kira ka ji bayanan du'a da muka sa akan irin wannan da roƙon Allah dai mana za mu sa albarka ta shi kenan a sallame da to sai mu ke muku Allah ya karba mana gabaki dai duk wanda ya sa mana halin hannu a cikin shirin musulunci duk inda suke daidan sai masu taimakawa Allah ka taimaka musu duk masu minahiji ko masu zagon kasa akan karantar da addini ga malamai da makamancin haka Allah muna roƙo in mai shirya na ka shirye shi in mai shirwa Allah ka yi mana maganin sa amin amin hasbuna Allah wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billah an yi da halaka gona kan irgiye ga da alfaga kan ka suratul fatiha bo insha Allah irin kokari gicar ku bai abu ayan uwa ina tunatar akwai halka da zamu kare da malam kan suratul fatiha da roƙon Allah ya hada mu da rai da lafiya a lokacin sai mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh